بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أحمد بن علي المقريضي وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك وهو أخبث شرك في العالم إذ يتضمن من التعطيل وجعل وجعل إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة وكثيرا ما يجتمع ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر والقرآن الكريم بل الكتب كل بل الكتب المنزل منزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة مصرحة كلها مصرحة بالرد على أهل هذا هذا الإشراك فقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك شرك المحبة والإلهية محبة.
فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة وأنه يجوز إشراك وأنه لا يجوز إشراك غيره معه في في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامهم والسجود لها واستلامها
واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها فكيف فكيف من اتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى معنى قول الله تعالى اياك نعبد وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفيه عنه ايضا إن من شرار إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذ القبور فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي مسند الإمام أحمد والصحيح ابن ماجه وصحيح والصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين فيها والمتخذين عليها المساجد والسوج وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال ان من كان قبلكم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه وصوروا فيه تلك الصوره اولئك شراء الخلق عند الله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Lahadi hudu ga watan Muharram shekara ta 2047 wanda ya je 29 ga watan Jun 2025 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajrid tauhid al-mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqrizi a in ba a manta ba malam ya shiga yi mana magana akan nau'i na biyu dama ya magana cewa in an lura galibin mutane kuma dukkan mutane al'ummai baki daya dalilin da yasa suka yi shirka shine wato dalilin farko shine dalili na wato shirka a babin bauta mutum zai bauta ma Allah sai ya je yana ma ubangiji kamar wajen bauta da soyayya sai kuma shirka na biyu shine a ma ubangiji shirka a aikin da ubangiji ke yi a da aikin ubangiji a ba wani mahalli a ce wani shi ke halitta kamar da majusawa suka yi majusawa suka yi suka ce akwai allah wato haske da kuma allah alkhairi akwai kuma allah kuma shari da allah duhu kaga sai suka ɗauki duhu da shari ɗin suka dan gana ba shi wannan wanda suke cewa shi ne allah to kaga wannan ko ba daidai ne ba ubangiji ya kamata duk wani wanda ba ubangijin bai zama yana ƙarƙashinsa yana ƙarƙashin ikonsa yana kuma ƙarƙashin halittarsa saboda haka wannan bai zama daidai ba haka zalika abin da falasifa suke yi suka yi magana akan wato yanayin yadda ubangiji wato sauran halittu suka suka wato aka same su ta hanyar shi abin da sai kira ne platonic theory annabariya aflatoniya almutlaqa ko aljarida wanda wannan hakika ne abin da suke son su faɗa shine wato su nuna ba ubangiji ba bai ma zaɓe ma zai ba da zaɓi da ganin dama lokacin da ya halitta dole ne kawai kawai an riga an kai kamar mace mai ciki ne ta riga ta kai wani gaba na wata tara dole ta haihu a to shine malam anan zai ci gaba da yi mana magana akan su su waɗannan majusawa da kuma falasifa masu yi wa ubangiji shirka a babi na rububiyya yace wa hadha sharrun min shirki ubadi al-asnam a zo a ce banda wannan akwai banda ba da bai kawo mana fashi ne yan tabi'iyun yan neca duk abin da ya faru sai neca shi ta haka kawai har ma za ka ji yan boko suna damuwa da duk abin da suka gani ya faru ce ko faza neca ko maza neca wanda wannan ba duk wani da sun addini ba hanya ce ta ta ta'abirin wato halittar ubangiji ba ga masu ilimi masu hatara ba ubangiji su masu ladabi ba ka gani wani abu kawai ka ce kawai wanda of nature ko kuma ka ce mazaje ta ta yi ƙoƙari wanda duk ba daidai ne ba a tabi'iyun ake kiran su kuma waɗannan da waɗannan duk ƙoƙari ne na in za a a ɗauki wani aiki da ubangiji kaɗai ke iya yi sai a dangana ba a je a ba wani mahaluki haka zalika sha'anin ruwan sama da azurtawa a je a ɗauka a ba wani mahaluki wannan da kaga duk shirka ne a babi na babi na rububiyya babi na aikin ubangiji to shine malamin zai dawo ya mana magana akan shirka na falasifa da kuma shirka na su majusawa falasifa shine su ne masu cewa asalin mu halittu da muke don muna karkashin mala'ika jibril ne al'aqal fa'al suka kira shi shike ba mu shike hada mu shike gudanar da rayuwar mu duka shi ne cewa hadha sharrun min shirki ubad al-asnam ce wannan gabaki dai ma sun kwace ma ubangiji duk ifan sa wannan shirka sa ya ya fi wato wasu botan gumaka wato sharri wal majus da kuma wato kada kada majusawa wannan wannan shirka na falasifa ya fi su sharri wannan sara da kuma wato shirka na nasara huwa akhbathu shirki fil alam in kana neman mafi datti mafi munin shirka a ban kasa to wannan shine mafi wato mafi muni saboda shi kanshi ubangijin ma wato an kwace mishi dukkan wani iko nasa a cewa aka yi duk sauran halittun ba shi yayi ba shi kawai shi basit ne huwa wahidun basit wala yasduru anhu illa basit wai shi wannan wani abu ne yare da suke yi kamar a ce simple entity da complex entity simple entity ba zai iya samar da wani abu sai complex entity in kaga abubuwa ce hydrogen da oxygen sun haɗu sun yi wani chemical reactions to sai dan an samu complexity kenan dole sai an samu jujjuyawa haɗuwan sinadarai to irin wannan fasara suka je suka ba ubangiji irin wannan fasara shi guda ɗaya ne ba zai iya wato samar da wani abu da ke guda ɗaya ba kaga wannan sai abu ɗaya amma ba zai iya haifar da a ce wancan fari ne wancan baki ne wancan adam ne wancan kaza wancan kaza wancan kaza suna ganin wani abu ya ma ubangiji yawa amma kuma sun ba kuma malaika jibril kuma a su a su alfarabi sun ba al'aqal fa'al wanda su suke cewa shine ar-ruhul qudus sun ba shi wannan dama sun ce shi ke kula da mu duk tunani shi ke babu da abin da muke gani na jika-jika da wanda bai da jika-jika duk dubiri shi ke bayarwa kaga wannan ai ba sharri ne kwarai da gaske Allah kyauta malaka idan ta zammanu min at-ta'ali min at-ta'qili wa jahd ilahiyatihi saboda wannan shirka ya kunshi wofatar da ubangiji daga haƙiƙanin aikinsa wa jahd ilahiyati da kuma musunta wato allantakarsa wa rububiyati da kuma musunta aikinsa haƙiƙanin aikin da ubangiji ke yi amma kwace mushi baki daya an sance shi daga aikinsa wastinadul khalqi ila ghairihi da kuma yanda aka danganta halitta zuwa ga waninsa wannan shirkan ta kunshi shirka da wato rashin tsaurin ido ga ubangiji malan tadammanhu shirku ummatin min al-umam abinda babu wata al'umma da zaka samu da ta shi shirka irin wannan da ta kai wannan sanadi da an ka ga neman mushrikai aji daya ka samu wannan magana ta falasifa ta kaga Allah ya kyauta malace wa shirkul qadariya muktasar min hada ita su kuma masu bid'an qadariya yace bid'an su da shirkan su shi ma kamar wato takaitawa ne daga wanda shirka din wato su wato qadariya yadda asali suka fara fitowa daga ma'bad ma'bad al-juhani wannan mutum da kasan masara shine ya fara fito da wannan bid'a ta cewa babu wani abu na kadara komi da kake gani sabo ne suka ce ubangiji ma kwata kwata ba bai ma sani ba dama dama su su falasim ko za mu ce dama dama su falasim ma suna cewa ubangiji ya san kulliyat bai san juz'iyat ba ya san abubuwa su kutun wanda ya halitta a dunkule amma me zai je ya kai ya kawo dai bai sani ba wannan ana ka suka kore wa ubangiji cikakken ilimin sa a to tunda aka yi wannan sai aka samu aka za a gaya ma inda ya faru ne lokacin ƙarshe ƙarshen rayuwar sahabbai kanana irin sai ibn umar ibn abbas su wa bila ibn al-asqa da sauransu irin irin waɗannan sahabbai kanana sahal ibn abdullahi ibn sa'ad as-sa'idi da sauransu da duka sauran sahabbai da suka zo aka ba su labarin cewa ga abinda wasu wata fitina ta fulla a basara wasu mutane sun suna cewa ba babu wani kadara da abin da ka gani sabo ne ubangiji ma bai sani ba kuma bai da wani iko da wato ganin dama da ke wakana a cikin bayi bayi suke abin su to shi ne sai Abdullahi dan Umar yake yace to a ji a ga musu Abdullahi dan Umar yayi hannun riga da su kuma wato ba za su taba yi imanin su ba zai taba zama imani karfafi a dinin musulunci ba su imani da kadara shi ne sai ba su wannan hadisi da muke karantawa shahararre hadisin wato Jibril da yake ruwaitowa daga babansa Umar dan Khattab wannan hadisi mai yawa asali kaga da sa aka samu wannan hadisi kenan an samu ɗan taratsi ne suka suka fara cewa babu wannan kadara din to idan ka lura su kadariya a su ma shirkan da suke yi ai kusan sun yi kama da shirka da majusawa sun yi kama da kuma shirka kuma masu kasu na falasifa shirka da majusawa ta yanda su ma majusawa akwai wasu daga cikin aikace-aikacen ubangiji sai suka tsame suka ce ubangiji ba shi ba kamar sharri kamar duhu kamar sauransu da suke fada to su ma sai suka tsame wasu aikace aikace suka ce ubangiji ba shi ba ubangiji dai yayi halitta kan amma da wasu abubuwa ba shi ba to kaga sai ce wa kirkul qadariya mufassarun min hada wa babun yudkhalu minhu ilayhi kuma shine wato kofa ce da ake shiga shirkan majusawa na mutanen Iran din nan ta hanyar wannan shirka na qadariya duk wanda ke son ya zama yawaye gari shirka irin ta masu cewa akwai Allah biyu shirka ta sanawiyya wato dualism masu cewa akwai Allah alkhairi Allah sharri to in kana son wato a daga cikin gidan musulunci wani ya shiga irin wannan shirka din to ta hanyar kadari ake fara shiga shine wa babu yudkhalu minhu ilayhi daga wannan shirka na kadariya da ake zuwa wato shirka na sanawiyya din tunda wai su so suke suke wai aikin shari da dan adam ke yi wa na nasa to garin haka kuma suka cire ma ubangiji garin damansa da cikakken iliminsa da kuma wato karfinsa kaga wannan ba daidai ne ba malaka wa lihaza shabaha wa sahabatu radiyallahu anhum bil majus saboda haka zaka samu sahabbai sun kamanta su da majusawa maguzawa kama sabata ali ibn umara wa ibn abbas radiyallahu anhum kama da ya tabbata abdullah ibn umar ibn abbas sun kamanta su da cewa su maguzawa ne su ne majus hadhihi al umma wannan mala yayi magana saboda ruwayi da ake da shi zuwa ga abdullah ibn abbas da ibn umar da wasu daga cikin sahabbai kamar da zamu zo mu magana da akwai magana kan ingancin sa amma bari mu karanta sai mu magana kan isnadin sa malam cewa qatarawa ahli sunan wato masu ruwaito sunnoni sun ruwaito wannan hadisi fihim dalika marfu'an sun ruwaito daga waɗannan sahabbai marfu'an suka ɗaukaka shi ma suka ce manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce su qadariya su ne majusu hadhihi al-umma annahu majusu hadhihi al-umma cewa wato qadariya su ne majusawan wannan al'umma wannan ruwaya da malai yake magana yake cewa an ruwaito nan ahlus sunan yana magana sunan abi dauda galibi malamai suka ce as-sunan wa fi sunan suna magana sunan abi dauda ko da ma sauran as-sunan su fitar da hadisin ba wannan wani istilahi ne nasu musamman malamai zaka ji ibnu taymiya ibnu qayyim suka ce as-sunan ma wani lokaci in ka koma zaka ga kusan suna ishara zuwa ga sunan abi dauda saboda kusan shine aka ce as-sunan ya haɗi ne da wasu sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai na hukunce-hukunce a hadithul ahkam kusan shi ya haɗi ne su wanda hadisi da malam yake ishara cewa Abdullahi dan Abbas ibn Umar sun faɗa hadisin cewa al-qadariyya mujid hadhihi al-umma ya faɗa ce an tabbata ai kuma ce an ruwaito wa qadara wa ahli sunnah fi hadithihim zalika marfu'an annahu mujid hadhihi al-umma wannan hadisin yana ishara hadisin da Ibn Abu Dawud ya fitar daga malamin sa ce hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim qala hadathani bi Mina abu da ke tsayar wajen hadisi daga Musa ibn Isma'il malamin sa shine Musa ibn Isma'il at-Tabulaki qala yace hadathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim Abdul Aziz ibn Abi Hazim ya bani hadisi qala hadathani bi Mina Musa yake cewa ya bani labari a Mina ya bani wannan hadisi din a an abihi daga babansa babansa shine Abu Hazim Salama ibn Dinar al-Madani a an ibn Umar daga Abdullah ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qadariyya majisu hadhihi ummah kadariya masu bid'an kadar su ne majusa wannan al'umma kar kuma ta ayi muka bai muka faɗa wanda ba su ba same su lokacin manzo Allah ba to idan bayan zama hadisi ya tabbata cewa manzo Allah yana bada wato wani an tsinka da shi gaibi sai ta al-qadariyya majusa hadhihi al-umma in marihu idan suka yi lafiya fala ta'uduhum kar ku je ku wato ku je ku wato musu dubiya kaga wannan ya zama kamar manzo Allah ya ya wato dace alaka mu su kenan wa in matu idan suka rasu kuma fala ta shahadu kar ku je ku halarci wani jana'izar su ko ku ce za ku tsaya kula wani jimami kar ku yi wannan wannan ruwayar da mala ya kawo yake cewa ahadu sunan sun ruwaito wannan shi ne mafi kyawun isnadi ake da shi ruwayan abu hazim daga abdullahi da umar abu hazim sunan salama ibn dinar al-madani to amma gaskiya bai saurari ibn umar ba bai saurari ibn umar ba hadisi daga ibn umar hadisi ne da tsantsan hadisi gane duk hadisai da yake ruwaitowa daga sahabbai marasin ne bai ji daga wajen su ba in ba sahabi guda ɗaya ba shine sahal ibn sa'id as-sa'idi wannan wala ba kuma galibi shike waya ba daga wajen sa sahal ibn sa'id as-sa'idi in ka ji abu hazim an an sahal ibn sa'id as-sa'idi wannan ya inganta amma abu hazim daga abi huraira abu hazim daga ibn umar abu hazim daga sauran sahabbai wannan bai tabbata ba a ruwaya ce mun qad'a a to sai dai kuma yana da shawahid da wasu daga cikin malamai suke suke fada imamu abu imamu ahmad imamu ahmad ash-shaybani ya fita a cikin musnad ɗinsa da shi da ibn abi asim a cikin as-sunnah imamu ahmad yake cewa haddathana anas ibn iyad qala haddathana umar ibn abdullah maula ghufra an abdullah ibn umar da da wato wannan lafazi da muka fada wato shi imamu ahmad da shi da ibn abi asim suna ruwaitowa ta hanyar shi wani mutumi da ake ce masa Abdullahi ibn Umar ko Umar ibn Abdullahi maula Ghufra daga Abdullahi dan Umar to kuma shi ma dai bai bai riski Abdullahi dan Umar ba ruwaya ta daga Abdullahi dan Umar wato ruwaya ce da'ifiya to wasu daga cikin malamai suna ganin idan suka hada zai zama kamar hadisin ya zama akwai ƙanshin gaskiya daga hadisin Abdullahi dan Umar to wanda zai tabbata ne idan ya zama bai bai yi inda inda ba amma hadisin akwai al-ittirab ta wannan hanya al-ittirab a wajen malamai shine wato ana zama akwai talawun kon gaba kon baya yau ya ce hadisin wani ne gobe ce hadisin wani kaga wani yana nuna cewa hadisin bai kama rike wannan hadisin ba a sufyan da tauri kamar da ke cikin sunan abi dauda da da Zan magana da kawo da za mu dawo kan shi. Shi muna magana a kan shi wannan rawun Umar ibn Abdullahi Maula Bufra. hadisin da yake irwaito daga Abdullahi dan Umar dama shi ma bai riske shi ba to amma kuma ya samu al-ittirab ya sami wato kongaba kon baya a yanda ke ruwaito hadisin a wajen sunan Abi Dauda Sufyan al-Thawri da tashi ruwaito hadisin daga wajen sa sai ya ce an rajulun min al-ansar an Hudayfa kaga bai ce Abdullahi dan Umar ba an rajulin min al-ansar an Hudhaifa wato daga wani mutumi dan daga cikin mutanen Madina daga Hudhaifa ibn Yaman ba a faɗi wannan ayi ibhamin ma wanda ke dan tsakiya nan wanda wannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyi na wato rauna na hadisi kuma cewa Hudhaifa din shi kansa sai an duba banda wannan kuma a wajen al-Bazzar a cikin musnad al-Bahr az-Zakhar dinsa sai ya rubuta ta hanyar Abu Ma'shar as-Sindi al-Madani sai ya ce an Ata ibn Yasar an Hudhaifa yace an Ata ibn Yasar an Hudhaifa a can wata riwaya yace an ar-rajul min al-ansar an Hudhaifa ya kuma zai yace an Ata ibn Yasar an Hudhaifa Ata ibn Yasar ba ba ba ba ansari bane saboda haka kaga ya yi nuna maka cewa hadisin bai haddace shi ba akwai riwaya kuma da ake da shi a cikin shari'a na al-Ajurri yana rubutawa ta hanyar al-Hakam ibn Sa'id al-Sa'idi daga Al-Ja'd ibn Abdurrahman ibn Aus daga Nafi' Maula ibn Umar daga Abdullah ibn Umar wasu daga cikin malamai sun rawaina hadisin da shi wannan Al-Hakam ibn Sa'id al-Sa'idi suna cewa wannan hadisin yayi kuskure kamar su Ibn Ali da sauransu da ba kuma shi kansa yana da rauni Imam Bukhari ya ce Abu Kallu hadith wasu daga cikin malamai waɗannan hanyoyi guda uku da makamantansu sun haɗa su suke ganin kamar hadisin zai zama yana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al Allah wato al-qadariyya mutu hadhihi al-umma kira zai albani ya hasana hadisin abinda gabanin sa ma akwai ibn al-qattan mai kitab al-wahmi wal wal ihab ya shi ma ya ya sa hadisin ya ya wato inganta hadisi din to kuma gaskiya amma dai abin da ke mafi gara mafi in kace ranar hadisai kusan akwai kurakurai a cikin su kusan wanda suke munkar al-munkar har abin da zama a cikin zama al-munkar hadisi na kuskure su da sanar kuskure ba ka cewa za ka hada su da wancan da wancan ka haɗu sai in ka tabbatar ba kuskure aka yi ba amma hadisai da aka yi kuskure ko da shi wannan ruwaya da muka kawo na al-ajurri shi al-du'ayd ibn abdurrahman ibn aus al-madani shi kansa ibn al-mizzi ya ce ruwayarsa daga Nafi' Maula ibn Umar akwai tantama a kanta wato kamar ma ana ganin ma bai ba sa shi kansa Nafi' Maula ibn Umar din ba saboda haka dai hadisin akwai akwai magana a kansa wasu daga cikin malamai irin su Ibn al-Qattan a cikin bayanin wahmi wal ihab sun sa hadisin al-Albani shi ma ya kamar hadisin masu ƙara karɓar juna sai ya hasana hadisi din amma idan daga cikin malamai sa cewa wannan bai inganta zuwa ga manzo Allah ba kuma wannan ya fi kama ya fi kama da cewa wannan magana Abdullahi dan Umar ne saboda ai a lokacin su ne aka samu al-qadariyya din tabbas manzo Allah zai iya faɗa din amma kuma abin da yake ana tantaba ya inganta ko bai inganta ba aka danganta kace manzo Allah ya faɗi wata wata kungiya wacce sai bayan ba shi da matan tuba kamar manzo Allah ne a kawo wani hadisi yace ya ce shi'a to da wata shi'a ake da shi a lokacin sa ai kaga ba zai yi ba ko ya zo ya kira wasu kungiya da sunan su sai dai kira su da sufan su don haka abin da yafi inganci a maganganun malamai shine wannan magana cikin Abdullahi dan dan Umar musamman shi riwaya gare shi din ta yi karfi wasu daga cikin malamai sun tsere ita akan sun takaita riwayar akan riwaya na Ibn Umar Ibn al-Qayyim a cikin Tahdhibus Sunan ya ce an rawaito daga Ibn Umar daga Hudayfa daga Ibn Abbas daga Jabir Ibn Abdullah da Abu Huraira da Abdullah ibn Amr ibn al-As da Rafi ibn Khadij za ku gani gashi mai hashiya ya kawo mana mai taqiqi ya kawo mana wannan waɗannan ruwayoyin nasu waɗannan dai duka gaskiya in ka bi kowanne rawi wajen asa Abu Huraira su Ibn Abbas zaka samu ko dai ruwaya ce da'ifiya ko ma wanda ya je ruwaito ma wadan tsiri ma ilimin hadisi ko kuma tsakanin wanda ake cewa ya ji daga Abu Huraira ko daga sahabin ruwaya ce da an ita ba zaka so ma daga gare su ruwaya ba ta inganta ba sai dai magana ce ka Abdullahi dan Umar wataƙila kuma wasu daga cikin sahabbai sun faɗi wannan magana tunda a lokacin su wannan abu ya rika faruwa kusan dai sun yi ittifaqi akan cewa waɗannan masu faɗa irin wannan magana ba musulmai bane ba ba musulmai bane saboda suna kore ma ubangiji baki ɗaya ikonsa suna kuma kore ma ubangiji wato kaddara kaddara yadda yake kaddara wato duk wani abu da ka sani mu a wajen mu ahli sunna da aikin dan adam da shi dan adam din dukan mallakin ubangiji ubangiji shi ya halice su to su kuwa waɗannan mutane yanda suka kamance ce da da majusawa maguzawa ta yanda suka zo suka rarraba suka ce akwai wani aiki dan adam shi kadai ke yi mana aiki kuma ubangiji ma bai cewa aikin sai dan adam yayi sai ya bashi alhaki akan haka wanda kaga to kaga sun danganta ba sun raba tsakanin aikin wato sun raba tsakanin iko ubangiji cewa Allah ta yana da iko a can mai da iko a nan to kuma wannan kaga wannan shi kasa wani bangare ne wato na shirka na majusawa wanda aka saba sani suke cewa akwai allan alkhairi wanda da alkhairi in kaga nashi ne amma kuma allan shari dan kaga shari suna sa wato shi yazzadin shi ya halitta wanda wannan ko ba daidai ne ba to shine malam anan da yake cewa shi shirka na kadariya muktasarun min hada sun dauko shi sun takaito shi daga wato shirka na bulita wannan shi yasa a bakin wasu daga cikin magabata irin ibn Umar suke cewa sun majuta wannan al'ummar malam cewa kathiran ma yastami'u shirkan fil 'abd so da dama zaka samu wato shirka guda biyu sun tabbata su shirkan nan guda biyu shirka a babin bauta da kuma shirka a babin wato rububiyya aikin ubangiji ka je ka dauki aikin ubangiji ka ba wani mahaluki za ka samu waɗannan shirkan guda wani lokaci ka sun taru akan bawa guda ɗaya abu ya zama ya zama mafi sharrin bawa kuwa kai duka sharrin duka shirka guda biyu ka zama ka rike su ka ko ka wani al'umma ana samu za ka ga mutum zai ce zai roƙa zai roƙi shehinsa kaga a aikinsa ya je ya yi shirka sannan kuma in kuma zai ce zai ce kuma wake ba shi arziki ko shi shehin ba kaga a aikin ubangiji kuma ya kaga ƙara ba shi kaga wannan ciya da shirka guda biyu sun haɗu a cikin duniya ba babu wani hita da za ta ɗayan biyun nan to kaga duka kai sun taru maka Allah ya kyauta wa kathiran ma yastami'u shirkani fil 'abdi wannan shirkoki guda biyu to da ba ana samu suna taruwa a bawa wa yanfaridu ahaduhuma 'ala al-akhar wani lokaci kuma kan samu wato ɗaya daga cikin shirkan ya kaɗe ta daga ɗaya a samu wasu mutane shirka na rubiya suke yi wasu mutane a same su shirka na uluhiyya suke yi wanda wannan shi ya fi yawa malamin wal qur'anul karim amma qur'ani ne mai girma bal al kutubul munazzala ce akai ba ba ma qur'ani ba duk wani littafi da ka sani ubangiji ya taba saukar ba min indillahi daga wajen Allah ta'ala ka saukar littafin nan kulluha dukkan su musarrihatun bi rabbi ala ahli hada al ishrak karara sun bugo fili littafin da ubangiji ya saukar sun yi raddi akan wannan shirka din cewa kar a yi ubangiji shirka a babun bauta da soyayya kar ko a ubangiji shirka ko a babun aikinsa ka dauka ka ba mutum duk babu wani littafi na Ubangiji da zaka samu in dai daga littafin Ubangiji ne sai ka samu Allah ta'ala ya hana wannan abubuwa yau ko Bible da ake cewa yanzu littafi na Ubangiji wanda akwai birbishin gaskiya a ciki in ka je ka duba zaka ga babu inda koda da aya guda daya da shi Annabi Isa ce abota masa amma kuma akwai ayoyi wanda ba za su kirgu ba wanda Annabi Isa ya bauta ma Allah kuma ya ce abota ma Allah saboda haka babu wani littafi da zaka samu wanda Allah ta'ala ya saukar da zaka bi ubangiji ya ce a ji a yi afa alfasha ubangiji yana ubangiji alfasha ne baya yi ba zai ce a ji a shirka ba kwata kwata ba zai faɗa wannan ba ka kauli ta'ala mala ce kamar faɗin Allah ta'ala iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ana da dama ka ce na abuduka kai mu za mu bauta ma amma sai iyyaka na'budu wanda wannan yana nuna alhasul saboda maqulun bi ya muqaddam muqaddamu ala fi'lihi hada yafid alhasul maf'ul bihi da aka gabatar da shi akan asalin fi'il dinsa da fa'il dinsa wanda yana nuna takaita wato wannan ibadan ga Allah ta'ala shi daya saboda haka wato wani wanda yace duk wani abu na ibada zai iya raba da raba amma ubangiji kuma ai ma wani mahaluki to kaga wannan yana bai san qur'ani ba bai san fatiha ba iyaka na abudu kai tana masallaci fa innahu yafi shirkal mahabba cewa da kai iyaka na abudu kai kadai zan bauta ba wannan abin da kake korewa yana kore maka ne shirka a sababin soyayya kar ka rike wani mutumi ko wani mahaluki da zaka zama kana soyayya soyayya kololuwa gare shi wanda wannan soyayyan shi ke saka shike hana ka wato biyayyar ka gabaki daya kana gina shi akan wannan soyayya ta nan mota kuma kai kokari ka raba kanka da wannan soyayya ko da ne ko mata ce ko wane ne Allah ta'ala ya jarabce ka sakara san sa ba ka iya kauce masa Allah ta zai iya kawo hukuncin Allah ta'ala ga hukuncin sa ga hukuncin Allah ta'ala kai ka shuje hukuncin Allah ta'ala ka dauki hukuncin wannan wanda kake san to an shiga babu soyi babu ibada kuma an shiga babu ibada ai kokari kware da gaskiya a raba kai da wannan irin wannan soyayya bai cutarwa a duniya amma balle lahira ba da ta fa inna fa inna ya fi shirka al mahabbati wal ilahiyya cewa da kai iyyaka na abu kai muka kai kai za mu bauta ba wanda yana kore shirka a babu soyayya da bauta wa qawli da fadin sa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako فإن فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية وأن ينا كوري مكا شركة أباب حلتا لكم أباب أيك أبجدي كرك ديك أبجدي شركة أيك ديكي بعد روا أزرتاوا حلتا duk wannan aikin ubangiji ne karka dauka kare ka ba wani ma'anci to iyyaka na'budu ka faɗa bangaren uluhiyya da muhabba wa iyyaka nasta'in da ka faɗa kuma bangaren rububiyya da kuma al-khalq af'alullahi ta'ala wannan to dama duka wannan su ne abuwarin tauhidi iyaka na abudu iyaka na sa'i wannan za ga malamai da yawa akan wannan ba suka wallafa littafai akan wannan madarijus salikin bai da manazil iyaka na abudu iyaka na sa'i ne al-allama ibn qayyim yana yin sharhi kuma da na littafin al-harawi shakul samul harawi Malam ya ce fata zammarin hadhihi al-aya wannan wannan aya guda ɗaya da kake ganin ta ta kunshi tajrid tauhid tsantsanta ba tsantsanta tauhidi li rabbil alamin ga ubangijin halittu mala yace fadan Allah ta'ala iyyaka na'budu kai kadai muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako wannan aya ta kunshi tsantsanta ma Allah ta'ala tauhidi li rabbil alamin ga ubangijin halittu baki daya wannan kaga ya kamar ya fara kamar anan me tajid tauhid mufid al-allama salih bin fawzan al-fawzan da ba wannan shine zabin sa da ba akwai malamai wajen fassara me ma'anar tajid tauhid mufid wasu suka ce saboda yana da littafi ne wanda ya babba sai ya zama ya dan tsakure shine babu wannan littafi din sai kira shi tajrid tauhid mufid yana magana tauhid mufid babban littafin wasu kuma suka ce a sai da babban littafin yayi ne saboda ya zantsanta maka tauhidi ga ubangiji wanda wannan shine zabu fawzan fawzan wanda ni da ta na furja da wancan amma bayan kuma na ƙara karanta wannan gaba kuma sai na fahimci a wato ga asali ga abin da yake magana da wannan wannan wannan wato ruwan littafin malaka wannan aya ta kunshi tsantsanta tauhidi ga ubangijin halittu fil ibada abauta wa annahu la yajuzu ishraku ghayrihi ma'ahu kuma wannan yana nuna maka cewa bai halatta a gwaba tare da ubangiji wani ba lazil af'ali kada ka gwaba shi ko dai a aiki ka gwaba ubangiji ka ba wani aiki da zaka yi ma ubangiji ya zama ka gwaba shi da wani wajen wannan aiki da kake neman ubangiji ya baka lada wala fil alfazi har a lafuzza ba kar ka ce ya a baka dan Allah dan annabi nace a kar a hada amma kamar da na faɗa in ka kararraba duk babu laifi kace a baka dan Allah wani yayi daidai ka ce a baka dan annabi wannan ma baka yi baka yi shirka ba saboda ai annabi ya da matsala ya da wato matsayi a wajen kawai abin da yake ba daidai ba shine karka je ka ce Allah ta'ala ba dan annabi to wannan muka ce ba a samu ba kawai shine kawai dalilin ba manzala yana da girma ko bai da wani wannan ba ba ce maka wani ake yi ba ce manzala bai da martaba ya da martaba magana shine roƙo bauta ce bauta kuma ana gina ta da akan bi ba akan kirkira ba ka je ka kawo aya guda ɗaya da aka ce sahabbai za su riƙe Allah suna cewa ya Allah ban dan annabi babu shi babu aya babu hadisi za ka muka tsaya akan inda Allah talatin amma tsakanin mu haka in ce malam da Allah ba da kaza dan annabi wannan babu laifi malam malam ba da kaza dan iyayen mu dan mataban wato zumunci da ke tsakanin mu wannan dai yayi wannan dai yayi da malamai wata kullu hal bi sa'al nabi wal arham wal arhama a jira'a wal arhama shine wato tambayar da muke dan zumunci dan zumunci ba na kaza dan dai ni kaninka ne ba duka za ka rika ka ruba zumunci ka bani wanda tsakaninmu ya halatta amma in ka hada to yanzu kaga ka hada ala fuzza haka zaka ce masha Allah ko shi ita da yayin wannan malami zai mana bagaya bayani a gaba wala fil iradat kuma haka a dan aikin da ake nufatan ubangiji ba da lada ba a zuwa aikin da ake son ubangiji ba da lada kuma a ce kuma shi ba daidai shi da wannan shi da wani shi da hadisi a cikin hadisi Abu Hurairah wanda ke sai Muslim yake cewa ana agana shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi mai ghairi taraktuhu wa shirka Allah ta'ala yake cewa ni ne mafi wadata duk wanda ya wani aiki ya hada ni da wani wai bi raba da raba ni da wannan wannan to zan ba mishi aikin sa ba zan karba ba shi ya je wani wani ya bashi ya bashi ya bashi ladan aikin sa saboda haka wato duk wannan a shirka ababin wato aiki kenan malam ta fa shirku bihi bil af'al zai dauka ɗaya bayan ɗaya shirka a aiki da shirka a lafaza da shirka kuma al iradat ɗaya bayan ɗaya zai mana bayani yace fa shirku bihi bil af'al yi tara ubangiji da tara wani da ubangiji a aiki ka sujudi li ghairihi kamar ka zo ka sujada ga wani Allah ta'ala yanzu wannan aikin ka ne halittar da ubangiji ya halitta ya halitta maka hannunka gwiwowinka kafafuwanka goshinka duk wannan ka je ka fuskantar da su zuwa ga wani Allah ta'ala kana kaskanta kai zuwa ga wannan mutum to a wannan ne shine ubangiji zai ce maka dalli wannan ayi ma'ana ta shirka kuma ko da zuciya ba a jin cewa shi wannan mutumin Allah ne amma dukkan abin mushi wannan abin dai wannan abin da ubangiji ya halitta maka ga ubangijinka ka je ka rika dukurkusawa karkashin sa wato wato bibishin sa kana cewa wato kana girma mashi to wani Allah an yi ma Allah ta'ala shirka babin aiki malam zai zai ƙara yin bayani akan wannan mai tsawo ba zan yi sake bayani dan a wancan bayan ta bayani a wannan gaban ma kuma zan dan takaita bayani saboda haka ba za a zo a bayani akan wannan insha Allah mai tsawo musamman kamar da na sha faɗa yana da wahala ka je sauran jahohi ka samu inda dai zaka na Hausawa ake wato nacewa wajen durƙusa ma manyan mutane irin dai Kano gaskiya sai wahala eh mu in ga mu yanzu in ka je wajen mu wannan abin yayi sauki kwarai da gaske iyaye uwa da ɗa da uba za su damuwa sai dan ya durƙusa wannan zai malam zai zo mana wannan bayani insha Allah saboda ku fahimci ba wai ra'ayi ake sa a kawo ba magana ce ta addini kawai addini bai ce a duk yaro duk sa maka ba wa annal masajid masajid din nan bi sa'id ibn jubair tabi nan masjid ne masjid kuma al'udu a'da'u sujud to ubangiji ya haramta cewa duk wani gaban ka kaje ka surfiyar da shi ka nan kwasa ga wani Allah ta'ala wannan shirku ne bil af'al ko da wannan bai zama shirka ne tana fita daga musulunci ba to amma kuma ba a samu babu kamala kuma wato shirka ce wanda aka yi wanda wanda ubangiji idan ba ya fewa ya ba kuma zai iya yin narko azaba akan shi Allah ya tsare wannan bayani zai zo nan gaba insha Allah a wajen malam malam zai kawo ayoyi da kuma hadisai da suke da alaka da wannan a shirku fil af'ali na sujud insha Allah zai zo mala ce wa tawafi bi ghairi al-bayt al-muharram da kuma yin tawafi mutum je yana yin wani sakar kai na yana wani zagaye zagaye a ɗakin da ba ɗakin Ka'aba ba a ɗakin da ba ɗakin Ka'aba ba kamar da zaka samu wasu daga cikin mutane yanzu suna wato cewa yana da kyau a je a samu wasu wurare ana yin wasu dawafi ko ana yin wasu sa'ayi har ma ina ba da wasu adadi kaga me yake sai ya gaya mana shi ma yana sai ya shirka da ubangiji wani ubangiji ya ce ayi bakwai ayi sa'ayi kaza kaza kaza kaza ayi dawafi shi kenan shi ma ya ce aje garinsa aje garinsa har ma wani lokaci za ka ga yana ma yana ma suna ma cewa a ji a yi wani guzuri da wata rijiya ke wurin kaga me yake me yake nufi kenan zamzam kenan shi ma ta zama zamzam a wajensa to kaga irin wannan aka ga yi kokari ma ubangiji kishiya ne to kuma wannan shi kansa duk abin da ubangiji ya bautar da mu da yinsa kaga yanzu ubangiji ai ya bautar da mu da da yin tawafi wa dake ka'aba ya bautar da mu da sa'ayi kaje irin wannan ibadar kaje kace a yi ma wani wani wani waje shi ma to yanzu wannan ai ma Allah da shirka ai babin aiki ubangiji kada yake sa a masa wannan aikin kai kuma kace a zo ai wani kuma wannan akwai shirkul af'ali kuma shirka in ta zauni a zuciya to abu zai iya lalacewa ba in nace zai iya lalacewa wato zai iya kai babban shirka in ya zaune a zuciya aka kaje cewa shi wannan din ma aikin ubangiji shi din ma shi ma yana yi ai kaga wannan abu ya lalace kuma to kuma zai wuya kamar da kuka sani shi duk aiki da ɗan adam zai idan ya kaskantar da kansa yana jin daɗin abin ne idan aka samu abu guda biyu in ya ji akwai almahabba da kuma al'ibada ya ji yana son a wannan abin da yake yi sannan kuma ya ji cewa ya cancanta ya bauta masa to in da aka samu wannan kuma ayan lamar ya goya lalace shi ka kaga zai shigo ciki Allah ta'ala ya kyauta saboda kaga yanzu wannan a wannan kasa za ka ga lokaci ba suna jin ma yanzu ko abin yayi sauki da dai na san an sha zuwa sangan da sauransu ana zuwa ana yi wasu abubuwa irin wannan za a ce za a je a nika gari dama shi shaddu da hadin shi ita ka tafi a ce ba ka da dama ka ce za ka tafiya tafiya ta ibada tafiya ta ibada da mu wajen tafiya na neman ilimi na ibada ne amma kuma kaga yawo kake kana neman ilimi bidan ka ce kake nema ba ka da inda za ka samu sai ka yawo za ka ce ka yawo amma ka ce za ka yi nika gari kamar da ake zuwa masaci mai alfarma masacin madina masacin matin makadisi ka ce za ka je wani gari shi ma wato da sunan tafiya ce ta bauta wannan bid'a ce bid'a ce ita kanta in kuma aka mai da wannan ya zama shi kanshi waje da za a samu lada a wajen to amma Allah ta'ala shirka azaban aiki kuma amma Allah ta'ala shirka azaban aiki sannan kuma a banda wannan ba kuma sai aka kirkiro mutane wata sabuwar haji kuma aka su ba ai shi a sun je sun yi mutane sabon an ji aje Karbala aje kaza aje kaza aje kaza duk sun kanye mutane daga zuwa ake haji in ba in ba daga baya da suka fahimci cewa suna bukatar su yi siyasar lankwaman su ba da shi ne za ka suna wani damuwa suna wani zuwa aikin hajji amma da can musu ma damu ba abin da suka saba yi sai su je almushahi ɗinsu kaburburansu da sauransu da ba kusan insha Allah da kusa wanda suka raya wata kaburburan da suke gudu wadan kaburbura inda ka neman wanda suke cikakkun kuburiyuna masu raya kaburbura ka samu yan shi'a to abin ya an riga an kai iyaka Allah kyau ma'ana ya ce wa tawaf bi ghairi albayti da kuma mutum ya je ya tawafi ba a wato ba ɗakin ka'aba ba malace wa halkar ra'si da kuma yin salsal talkabo aka su aka yi a yaran Kano eh asef skin coat eh za mu dai eh wanda ai za shiga uku ko mu dai baka yan fata aka ce ba ai wannan ba za a shiga uku amma dai za mu bayani me yake magana haka ne shi ya fada yace wa halkar ra'si da mutum ya je ya kwashe kansa ubudiyatan saboda ya bautar da kansa ga ubangiji da wannan askin wa khudu'a afwan ubudiyyati saboda ya bautar da kansa ga wajen Allah ta'ala saboda na askin wa khudu'an li ghairihi kuma ya yi haka ne saboda ya kaskatar da kansa ga wani Allah ta'ala ita wannan wannan babi na aski yin aski talkabon nan da ake magana akwai wani abu ne da aka yi faru daga baya wanda a wannan kaga dai aski ne fa kawai fa wannan amma ko dai zama shirka ko zama bid'a ko ya zama shirka ko ya zama bid'a banda wannan irin asiri da mu ke yi amma ga iyayenmu na sura kansu za su iya testifying za su iya bada shaidan cewa a yanayin wanda wasu daga cikin karantar wasu daga cikin malamanmu tsofaffin malamanmu na baya baya sosai yadda suke ɗaukar tarkabo wato abin da ke faruwa kaga akwai waje guda hudu ibn taymiya yayi magana a al-istiqama da kuma fatawansa a waje guda hudu da malamai sun yi ijma'i akan halaccin halaccin tarkabo a wajen waje na farko shine wajen aikin haji kaga wannan ya tabbata waje na biyu shine wajen umara wannan kaga wannan duk ubangiji ya riga ya faɗa cewa tadkhulul masjidil harama insha Allah amina muhalliqina ru'usakum wa muqassir la takhafu kaga wannan ubangiji ya faɗa cewa lalle za ya aski wannan aski a wajen ma ita ce bautar aski a wajen ita ce bautar to kaga tunda ubangiji ya mutu da mu da aski a wani lokaci da cikin lokuta sai aka samu kuma shi kuma wani ya ce shi ma yanzu kai masa kaga wannan aski mu Allah muke ma askin ya ba mu lada sai aka samu wani ya ce shi muridinsa in zai zo wajensa shi dole sai ya kwashe kansa ya yi shirka an fahimci inda malai sa ya kawo wannan wannan ɗaya daga cikin dalilan da malai sa ya kawo ke amma bari in gama kawo mana na ce akwai aikin haji wani da ake umara da ake yi an kaga da ana yin aski banda shi kuma sai kuma wato aske gashi ma yaro karami wannan suna yin kafa hujja da hadisi Abdullahi dan Umar saboda mazala da ya ga wani yaro an mishi aski wani yayi an bar da shi da kalin shaidan ne yanda matasa ke yi alƙazu'u in ji maza Allah sai ce uhluquhu kullahu aw turkuhu kullahu ko dai ku aske shi duka ko kuma ku bar shi duka kaga da maza ya halatta cewa aje ai ma yaro karami aski kuma wannan akwai hikima kwarai daga ce ai kaga yaro ba zai dauki shi ne shi ba zai iya gyara kansa ko yaushe ba kuma ga kan nasa babu karfi to a daga askewa iska na shiga kuma wannan yafi wato ya nisanta daga cututtuka saboda wannan shi ma kaga ya tabbata wannan shi na uku ko na hudu shine mutum ya zo ya aski saboda wato ya ya wato gyara wani yanayinsa wanda yake ba yanayi da yake so ba wata hay'a ce ya tsinci kansa hay'an da ba akwai karanta a ciki sau da sai ya ce bari in yi saboda zawon tsafta shi ne linnabafati wa tahsilil hay'a to wannan shi shi wannan shi ma ya tabbata malamai suna cewa babu laifi a yi sukan kafa hujja wani lokaci da hadisi na yanzu cikin sauran abi da sauransu hadisin Kulayb al-Juhani yake cewa bayan ya musulunta yace alki anka sha'ar al-kufr wataƙila a lokacin ya zo wani yashi ne buzu buzu haka ya musulunta to zalla ya ce ka je ka cire wannan gashi da kafirci eh wata kamar bai kama da musulmai ba kamar mu ne a ce kamar ba musulmi ba je kai wanka je kai kaza yau zalla sai ce je yayi kaza da hadisin ma akwai dan rauni a tare da shi amma sai mutum malamai sun hassana shi to wannan ibnu taymiya yake cewa waɗannan wajeje guda hudu kaga wannan kamar misali kafiri ka kafiri ya zo yana bukatar ya asin kila ya zo da wasu abubuwa da ya saba shi a lokacin kafircinsa zan ce zai wannan ya je wannan aski da wannan waje guda hudu shine kawai waje wacce wanda malamai sun yarda cewa in aka yi ba za a samu lada aikin haji aikin umara a aske ma yaro kai saboda ka kara mishi lafiya amma wannan in ka nema in ka dafa shi ubangiji wannan za ka iya samun lada ma sai kuma ka yi aski saboda kar ka yi kama da mutanen kirki kar ka yi kama da mutanen wanda suke ba mutanen kirki ba kamar kafirai da mutane ya kice to wannan su ne asali hakikanin abin da aski ya zo a babin wanda an ka yace musu musahabi amma idan yana misali mutum zai zo ya aski saboda ya kaskantar da kansa ya bautar da kansa ga wani Allah ta'ala misali kamar yadda na ce shi ne a samu wani muridi da shi ɗalibin malam wani su lokacin dokokin da ya musu shine duk wanda zai shiga wajen su sai ya aski askin sai ya talkabu kamar yanzu ai kaga sun canza yanzu yan faida sun canza yanzu kaga barin gashi suke buguzu buguzu haka haka babu kyan gani haka a bar gashi haka a ji a makona ai waye wannan ya tafi gani yanzu suna wasu kide kide suna kaza kaza kaza galibi ku da kuku ba ba wani lokaci ba ba sai ka je kana bincike ba kana zo zaka ga hoton a cikin a cikin sa wannan to kaga wannan wannan abin kuma kaga abin da yake duba shi ma wannan kamar wannan gashin a haka shi kansa wannan ai kaga zai iya zama wato akwai mukhalafa da babun tauhidi saboda ubangiji in shi da ake yi wannan saboda ba da lada idan kuma kai kuma kana yi saboda shi wannan shekin naka wannan shi shirka ne a wannan babu shirka ce saboda ta ina ya zama shirka ubangiji shi ne da barin gashi da aske gashi da kuma saisaye ya zama ana yi masa dan a nemi yaddansa yanzu kuma kayan kuma kaje kana yi dan ka nemi yaddan wani shehi kuma yanzu ayyama Allah ta'ala shirka in ya zaune a zuciya abu zai iya girma kaga ashi kawai zai abu ya zama yana da zama karfin kafa Allah ya kyauta na?
Wannan suke yi nan sun ga kafirai suna yi.
A wannan ai kawai ma'asi ne wannan ai da ɗan sauƙi sauƙi su. abin da nake ba wai yana cewa ya ce su yi ba amma kaga duk da duk abin da zaka yi aka dan waye da dan imani da dan sauki wannan iya kan abin da zaka ce shine kawai wato kangaradu ne amma shi wanda ya je dauko cewa addini ce ba dan baka bambanci su yanzu kaga ba sai yanki dake da waka su yanzu kaga wannan kangaradu ne da masu kiɗe-kiɗe da waka suna rawa a finafinansu da wannan kangararru ne wannan wannan ahalul ma'asi ne wal fujur wal mujur amma mai ɗaukowa ya ce wannan abin zai zo a masallaci ya buga ya fi kowa balla kuma wannan maballaci ne sunansa saboda yanzu ya mai da shi yanzu addini kuma kaga ko ba ko wani yanzu shi wancan yanzu kace zo ya masallaci ya yi kaza ya ce a masallaci kuma a ce ai waka kaga shi ya san abin da yake ba jire ke ba amma ya je ya ɗauko ya ta buge bugen dangansa a masallaci to wannan ya fi kowa ta'addanci kuma Allah ya kyauta. To sai kuma wanda za su zo kuma kaga suna yin askin suna yin talkaman saboda zuhuru wanda mu galibi shi ne malaman kasar nan kuma. Galibi wasu daga cikin manyan tsofin malamanmu za ga wasu daga ciki suna cewa a je a riƙa yin talkabo saboda suna ganin wannan talkaban wasu hanya ne na zuhuru na wato wato wani wani hanya ce ta bautan Allah ita kanta na salaha na alama cewa kai na Allah ne da shi wani bid'a ce kaga wannan wancan shi bai kai wannan bai kai na farkon ba shi wancan kaga cewa yayi yayi ne dan shehin sa ya bashi nada ko yayi ne ne mai dan shehin nasa limarad shehi shi haka yayi shi kuma wannan ba yayi limarad limarad shehi ba yayi ne saboda kawai tadayyunan wa ta'abbudu lillahi ta'ala yayi ne saboda ya bauta ma Allah da wannan askin za a ganshi a ce shi nuri ne ko wani abu wannan galibi shi in ka je ka bincike zaka ga ‘yan addinin budiyun addinin buda za ka su ne suke wani yafe yafe su kaga suna wani kwakwa shi kansu baki daya za ka wasu daga cikin jahilai na a wannan ai ba za mu gaba shi wannan gaban gemu to amma dai in mun zo muka karshe kafin sai a tambaya sai mu magana gemu amma yanzu ba muna magana gemu bane ai dai asin gemu yanzu in shi ma mutum ba ya ce yana yi dan mutan Allah ba ya ce yana yi dan mutan Allah ta zama bid'a in kuma yana askewa ne haka nan to yanzu kaga yanzu abin da yake yi shine ba sai a ce ba daidai ba yanzu shine yayi zalibi ko abin da ya kama da a kaga anan wanda yace yayi da sala dan kawai a ga alamar cewa shi gashi nan ma shi aske kansa yake yana kalkabu yana cire komi da komi da sunan bautan Allah wannan wannan bid'a ne wannan kuma kaje karuba littafin Ihya Usunna Ihwadu Bid'a na Sheikh Sheikh Ibn Fodi zaka ya kawo wannan yace ta kada wata daga cikin bid'a a kuma Imam Malik ya daga cikin wanda ya ma karhanta wannan din kwarai da gaske saboda abin da ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da fadin manzo Allah yayin da yake fadan sifofi na khawarij daga cikin ce si ma hu tahriq daga cikin alamomin da ake gane khawarij yace shi ne zaka suna yin salsal din nan kuma ko a yanzu ka duba ka gani ai yin talkabo sosai zaka ga ko a fina-finai in ka gani zaka ga wannan zace wannan shine boss shine mugun a ciki ko a yanzu zaka galibi masu kaga wai tana ta shayin haka wannan shari'a ba a santa in misali yanzu kaga kana da sai kone ko wani abu kake levelin ta ko wani abu wannan kaga magana ce da ba za mu zo mu magana kan wannan amma dai da yawa daga cikin magabata kuma har akwai Imam Malik dan ka gane cewa da yawa za ga wani lokaci ba wani lokaci a kasar nan ana mana wani abu mai kamata da mutum bi da'i hawa sallaci sai a ce suke kawo rigingimu suke sawa Imam Malik kaza kaza kaza sun kawo mutane da sawa Imam Malik amma kuma sakwa da ake mai Imam Malik a kasar nan tana da yawa akwai magana gemu da Malik ya kawo akwai maganar aski taltal ina aka samu shi akwai maganar kaburbura a jiya wurin kaburbura a dinga gina masallatai a wajen imam malik shi yana da wata fatawa ce guda biyu a wannan babu to ya kai ka sa imam malik kai ko mu mu a wajen furu'a ba kai a gida ka sa masa mu a wajen furu'a ne yayi wata fatawa kace muka dan kauce masa yanzu kai ka tsakanin da ku da kai waye yafi sa imam malik in mala abu da gaskiya Allah ya kyauta a daga cikin bid'a da za ga shehu Usman bin Fodi ya kawo a cikin ya usunna shine mutum ya aske gemu a saboda duk lokacin zai tuba in yayi wani zunubi ba gemu ba nake aske kai wani yayi wani zunubi yana sai ina ubangiji tuba sai je aske aske ya aske sabon aski zai shi wannan yana yin sa ne saboda wato zunubi da yana san Allah ya himce a aske gemu da wannan ya aske kansa da wannan abu to kaga yanzu wannan abin da yayi wasu daga cikin malamai suke wai wai makaruhiya ne wasu daga cikin suke haramun ne saboda ya sa abu shari'a a sababi ya sa abu shari'a a sababi kusan wani ya daga cikin abubuwa da ake saba ma ake ake gane alamar tuwa bid'a kana bid'a ce ko duka saba ma abin ababi na sababi ko jinsi ko adadi ko zaman ko makan inda ubangiji ya ce wani kaza ake bauta ka je ka kirkiro wata bauta irin wannan kan ka ce a yi ta wajen wurin a wani garin ba wani inda Allah ta'ala ce ayi ba to yanzu ka sa wa shari'a a makan ba adadi ka kawo wasu adadi zaman ka kawo wani zamani sababi ka kawo wani sababi da shari'a ba ta kawo ba yanzu ka kawo shi yanzu ya ce a duk yayin da ya zunubi in zai tuba sai ya je ya halkamu to wannan bid'a ce kuma wannan shine abin da shi a shehu shehu bin fodi ya ya maran jaya yace wannan gaskiya shine maganar gaskiya cewa wannan bid'a ce ba ita kanta yace kuma abin da yafi alheri shine abu abu manzon abi suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka zalika mutum ya bi yayin da wata musiba ta ta fada masa bayan da wata musiba ta fada masa ya samu kawai yana yin aski sai je ya aski abin sa haka nan fa kawai saboda kawai yana jin cewa wannan hanya ce ta samun didi ko kuma yayin da wato abinda shi malam Sulaiman ya faɗa tashabbaha bil kuffari wal mushrikin ya ga wani dan kwalle na yi ko wani rawa na yi ko wani abu kawai haka shi talkabo yake baki ɗansa shi ma sai ce zai je kuya to shi wani abin da yayi zunubi yayi amma dai shi kaga bai kai kuma bid'a bid'a can ba yadda bid'a can bai kai mu shirka ba shi kuma me me zunubin bai kai mai wancan bid'a ba haka abubuwan suke a galibin malamai galibin malamai suna akan cewa wato mustahabbi ne mutum ya rika barin gashi galibin malamai da ce ya rika barin gashi kada ya rika asiyar askewa sai dai a ga fatan kansa wannan kuma wannan shine ra'ayin Imam Malik shi kansa kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman Malikiya suna cewa al-halqu li ghayri al-haja makruh aski ba tare da wato wani bukata ba ka je kai salsal din nan sai dai ta shayi ne ce in ba wata bukata ce yasa kake yin haka wato wannan makaruhi ne a kuma wasu daga cikin malamai ma har sun kokarin cewa ma su kausa harshe kamar al-qadi Abubakar ibn Arabi a zaka ga Ibn Fudi ai ma ya kawo maganarsa yayi nakari daga wajensa yake cewa ash-sha'ru fi ar-ra'si zina kabar gashi akan ka wannan ado ne a kusan su Shehu Usman suwa ba sa aski yin wannan ba aski suke ba in ka je ka bi tarihi Shehu Usman zaka samu shi kansa ba wata kabo yake ba to yana yana yin hujja da irin waɗannan sunnoni yace wa tarkuhu sunna kuma kabar gashi din sunna ce wa halquhu bid'a shi al-qada baka ibn al-arabi cewa kuma aski aski gashin baki da wannan bid'a ce wa halatin mazmuma kuma wannan wani hali ne wanda ba daidai ba wannan mamalike ne fa alqadi abubakar ibn arabi da kasa kasar da muna zaba ne kawai kawai wani lokaci muna da surutu ne amma ba ya a hakikani muna bin abin da yake shirya shari'a ba amma wasu daga cikin malamai sun halatta suka ce in mutum ya zama akwai bukata ko kuma ya zama shi ya fi karkata ya fi jin daɗin ya aske din baki da to wannan babu laifi suka ce saboda hadisin uhluquhu kullahu aw tulquhu kullahu kaga ai yaro ne yake ku ku wato aske shi baki daya ko kuma ku bar shi baki daya to kaga yanzu wannan kaga manzo Allah kamar ya bar shi a abin a sake za a iya yi saboda haka in dai mutum yayi kawai abin al'adam kaga fa mu wato bakajen fata mu kaga kanmu kuda kuda ce akwai wanda da zaran ya bari ma ciwo kansa ciwo yake yi kaga irin wannan shi yanzu yayi dan bukatar sa saboda idan yaji bai askin ba zai yi busai busai haka amma dai in dai sunna ce kake bukata kai kama da ma'aiki ma'aiki shi baya yin salsal wanda za ga da yawa daga cikin malamai kuma sun ɗauki wannan sunna ɗin in kaga wani malami baya aske baya aske kansa to wannan da wannan sunna yake amfani cewa wato manzo Allah shi abin da aka saba sani yana yi shine wato yana barin gashin sa bai cika yin aski baki ɗaya ba sai in ta kama kamar wato ake hajji ko abin da ya kamata wannan a wannan shine magana wanda yake mafi inganci insha Allah ta'ala ne lokaci ko lokaci ta masha Allah to daga wato kaga ana yace wa halqar rasul ubudiyatan wa khudu'an li ghayrihi mutum yayi aski saboda ya bautar da kansa ya kuma ya bautar da kansa kuma ya kaskantar da kansa zuwa ga wani Allah ta'ala yana neman ya dan wannan mutumi din wannan shirka ce shirka ce aka ma Allah ta'ala bai halatta ba wa taqmilil ahjari da kuma mutum yaje ya samu wani wani wato dutse yaje ya dinga sumbatarsa yana cewa wannan in ya sumbaci shi zai kara masa albarka wanda shi ma shirka ne a babin aiki غير الحجر الأسود متقر دي باوي حجر الأسود na maka ba na harami ba allazi huwa yaminuhu yaminuhu ta'ala fil ardi wanda shine hannun hannun daman Allah ta'ala a cikin kasa a doran kasa wannan magana ce mala ya kawo kusanci kamar ya yadda da hadisin amma hadisi ne wanda yake akwai magana amma mun fara kan magana al-hajar al-aswad din shi kansa al-hajar al-aswad shi kansa in za ku tuna hadisi da yake ci a sahihaini hadisin Umar bin Khattab da ya zo ya simbace shi yake cewa ya kai hadal aswad ni na san baka amfanarwa baka baka cutarwa in ba dan na ga manzo Allah ya simbace ka da ba simbace ka ba wato dan ya nuna maka cewa shi ma hadal aswad ba shi da wata wato kaso a rububiyyin ubangiji a amfanarwa ko cutarwa ko a wani albarka ba ba- kwata-kwata babu sai dai ka za ka samu albarka ne saboda kayan ubangiji biyayya kawai amma ba wai shi ne shi a karan kansa za ta zai baka albarka ba babu wannan to kaga yanzu wannan harjar asar shi ne ke da asali kenan shi yana da asali an ce a je a sumbace shi mata sunna ce balle yanzu wani mutum ya zo ya ce in aje an hau da da wurin dutse ko wace ce ko wace ce a je a hau yana ganin ma a shi kaza shi kamar an je aiki haji da wani abu wanda duk yanzu ya faɗa wannan magana a in ya faɗa ne saboda rashin kunya to kamar da a gaban jama'a haka a shimfiɗa shi sosai a zane shi duk masa duk masa duk yanda ya kai shekarunsa ka zo ka ce wai da wai da masu hawa can can ka kamar sun je aikin haji ne ko wani abu wallahi wannan in ma wai yana yi ne wai da sunan wani wani ba'a to sai a ga shi ba'a ba'a harkar addini a shimfiɗa shi sosai gaban mutane a zane shi wannan shi ne ka'ida in kuma shirka yake yi ma Allah ta'ala a ji a kulle shi haka nan sai ya yi tuba ba za ba a barin ba a barin wai tauhidi ba a tsaya ana dariya a ce wai wani wani kaza kaza kaza ana wani dariya ai kaza ai kaza yace ba ku tsaya kuna ana ma'ana sana izgilanci kuma kuna tsaya kuna wani dariya dariya wa mutum tun da ya faɗa maganar banzan sa akan wannan sai ku yi adawa da shi sai a ce wa bada bai na bai lakul adawa wato wal maghaba abadan hatta tu'minu billahi ma da sai a sai a ce adawa kuma zai ma Allah ta'ala irin wannan ibn albarka ka kamanta wani waje wajen banza da wahira ba a san albarkarsa ba da inda ake yana da albarka da wato tsarki sau da kawai ire-iren waɗannan abubuwan dokar kenan haka umar ke yi duk wani wanda ya shiga alfarman addini a gaban jama'a ne ake kama shi a mushi dukan tsiya tukuna don a mushi dukan tsiya ya ji jiki tukuna sannan kaga daga nan sai a sai a koma cewa ta kaka kara in kuma an ga alamar fitinan ne ne sai a kulle shi a ce sai ran da ya tuba wannan ce doka ce doka Allah ya kyauta a nan yayi magana cewa alhajar al'aswad yamin lillahi ta'ala fil ard a dutsen wato bakin wannan dutse na alhajar al'aswad da wallake maka walakin sumbatan sa shine hannun daman ubangiji a a doran kasa wannan hadisi bai tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin yanda hadisi yake shine wato alhajar al'aswad yamin lillahi ta'ala fil ard wato shi hajar al'aswad hannun daman ubangiji ne a ban kasa in aka ce a ban kasa kaga a doran kasa kaga yana maka shi ba Allah ta'ala bane ba kuma shine hannun Allah ba dan ka ce fil ardi ubangiji yana yana duniya ne ai ba baya duniya salaka kamar kamar wato yadullahi fawqa aydihim ne aka faɗa Allah ta'ala hannunsa na cikin duniya ne amma ne ya fawqa aydihim ya faɗa dole ka yadda wannan umma da mata ya ta ya inganta shi kan hadisi amma zan yi magana akan ma'anarsa kamar safaha duk wanda ya hannu da shi ya sumbace shi wa qabbalahu ya sumbace shi kaka annama safaha Allah wa qabbala yaminahu kamar ya sumbaci kamar ya yi hannu da Allah ta'ala ne kuma ya sumbace Allah ta'ala wannan karka wani ji wato kan jiki dama Allah yana da hannu ba inda Allah ta'ala ce ba shi hannu Qur'ani ya faɗa haka ma mana'aka an tasbihu lima khalaqtu bi yadayya da hannu na biyu haka yace hannu na biyu haka ma Allah ta'ala ya faɗa haka Allah manzo ya faɗa a hadisi sai haka ba ana rigima ne akan dan a ce ma Allah Allah ta'ala hannu ko a wannan shi hajjal aswad hannun Allah ne ko ba hannun Allah ba yanzu shine zamu magana akan ingancin wannan wannan magana na ce wannan hadisi bai inganta ba za ka samu imamu tabarani imamu ahmad ibn khuzaima al-hakim an-nisaburi sun fitar da shi marfu'an amma bai inganta ba ana ruwaito shi ta hanyoyi guda biyu akalla akwai ta hanyoyi na abdullahi ibn muhammad ibn wahab daga aba ibn abi rabah daga abdullahi ibn amr ibn al-as cewa an faɗi wannan magana al-faqi ne tashi sai ya fitar da shi al-faqi ya da akhbaru makka da yi sai ya fitar da shi ta hanyar abdullahi ibn muhammad an aba an ibn abbas wanda kuma wanda ya fuka ba cewa magana ce ta Abdullahi dan Abbas amma dai wannan shi kansa a cikin isnadin wannan hadisi din kansa akwai rauni shi kansa akwai wasu hanyoyi da suka zo yazo duk wannan hanyoyi ne marasa rauni wannan kawai na takaitu ne akan wanda yake za a iya ambatan su to shi kansa Abdullahi ibn Muhammad din shi kansa yana da rauni babban alƙali ne na Makka a lokacin sa kuma mutumin kirki ne amma kuma a sukukuce yake ba ya iya hadisi karatu naka ba a amfani da hadisin sa Ibn Taymiyyah yace wannan magana magana ce ta Abdullahi dan Abbas magana ce ta Abdullahi dan Abbas wannan mun kaga mata magana ce ta Abdullahi dan Abbas me yake ne Abu da Abdullahi dan Abbas yake magana a ko dai yana ya halato da inda wancan aya ce kaga kaga idan misali manzo Allah ya ce a masa mubaya'a muka masa mubaya'a Allah ta'ala ya ce hannun Allah yana saman hannayen mu baki daya ubangiji dama yana sama da kuma da shi da za ta sarfika suna sama kaga yanzu wannan babu wani iskali haka zalika a nan da aka ce Allah ta'ala yana wato duk wanda ya sumbaci alhaji al'aswar kamar ya sumbaci hannun Allah ta'ala ne wannan ibn tamiya kika tashbihi ake yi shi kuma kama da wani baya wani cewa aka yi kamar tunda ubangiji ne yanzu ya bautar da shi ya ce kaza ka je kai kaza a wajen ka sambace shi da yayi yana ma Allah ta'ala biyayya ne ko yana yi ma yana yi ma wato dutsen biyayya ne yana ma Allah ta'ala biyayya ne to sai ya zama abin da yayi kamar yana neman wato agajin ubangiji ne da kuma tanyinsa da kuma martabarsa to kuma wannan sumbatan da yayi kamar da ubangiji da zai bashi umarni ya ce ga hannaye sumbata hannunsa zai sumbata kamar ya tabbata a cikin hadisi a ubangiji ai zai zai wato yaya makyakkyamar sarar tashi alkiyama mummune su masa sujada wanda duk ubangiji yana iya yin wannan a malamai kuma sun riga sun san yadda suke wato a tabbatar da ire-iren waɗannan hadisai a haka saboda in ya ya inganta kenan in ya inganta sai ka ijra'in sa madra tilkal aya wancan aya da Allah ta'ala ke cewa inna ma yubayyuna Allah yadullahi fawqa aydihim sai ka yi mishi hukunci da irin wannan hukunci wannan aya cewa ya kai fil ardi wato a cikin ƙasa idan muka yi kamar inda ubangiji zai bayyana mana da hannunsa ya ce musun ba ta kamar abinda muka kenan ta hanyar musulta umarninsa wannan shine kawai aka yi ba wai ba wai wato wani tashbihi aka yi na kamata ubangiji da halittarsa ba ko a ce shi ma ubangiji wai ya garwaya da an samu ittihadi ya ya garwaya da dutsen hadal aswad ba nan ba haka bane balle wani ya cewa in ya taba abu kamar ya taba hannun Allah ne a ko musu kazaratin cewa aka yaminu lahi fil ardi faman safaha faka anna ma safaha Allah faka anna kaga tashbihi aka tashbihi kuma wannan babu bari zama ba ka ce kai din kaman zaki ne ai ba ga dai kalma zakin ba eh kama da wani aka ce bata bata wani akwai lokaci ko lokaci ya cika to ina ganin saboda yanayin lokaci a zamu zamu dakata a nan akwai mas'ala ta malaci au taqbil qubur to wannan ce mutane insha Allah au taqbil qubur da shi magana ne kan kaburbura za a shiga wasu babukan su kuma su ma a nan akwai masu bautan kaburbura sosai masu kai ziyara suna kaza suna kaza za mu zo mu je wannan in ya halitta ko bai halitta ba wasu na nan aikin su kenan a wasu daga cikin masallatai a wannan jaha ba suna nan duk sun gina masallatai akan a saman abin nan ba saman wasu daga cikin kaburbura ba za ka je gujin a wajen malamai ko babu sabani ko kaɗan malamai a aimatul arba'a abubakar wannan waki abu hanifa malik ash-shafi'i amr ibn hanbal babu sabani akan haramcin duk wani masallaci da aka gina shi saman wani wani kabari suna cewa wanda ya shiga je ko nafila ko farla kai babu sallah insha Allah za mu zo mu magana akan wannan insha Allah ta'ala saboda haka mutum ya san abin da yake yake takara kaka je wani masallaci an ce wani wali ne tun shekara kaza aka je aka gina wannan waje ka je ka dinga yin musu wani sallah a wurin a ni mu ba wa cewa ka je ka yi dan ba wanda sai kawo fatawan wani malami da ce an ce aje aje ko maliku da ake cewa shi ake bin mazhaban sa ko kuma imamu shafi ko imamu ahmad ko ba waye shi ba wanda ce wai dan akwai akwai wani wani kabari kawai inda suke magana shine in wata ta tsufa to wannan kuma zai magana magana malik da ya faɗa a cikin albiyan wa tafsir ake mutuwa daga wajensa idan makabartar ta tsufa sun gawan ta riga ta yi ƙasa ta ba da jijjige baki daya to wannan kuke da iya canjawa amma dai haka nan mutum je wani danyen wato gawa a aji ta a masallaci ana sallah kuma ana gawa a wannan wajen wannan wani abu ne na shirka na ƙarshen zamani wanda ya je kawo kuma ba shi da abin da zai kare kanshi a wajen malamai babu wani malami da aka san shi tsayayye a addini da aka da taɓa ganin ya ce wai a je abota ma Allah a kabarbura babu shi Allah ta'ala ya tsare mu abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ya taimaka وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Oke, to, shi, shi lamarin gemu, lamarin gemu shi ma da malikiya muke bi, in mutum na asu gemunsa ne kawai saboda yanzu shi ya rama da yan boko, to yanzu shi yana da sauƙi al'amari, lamarinsa da ɗan sauƙi sauƙi akalla dai bai lakanya ba malamai ba ko kuma wasu daga malamai ɗan duniya suka kifa shi ba daidai ba akwai zunubi imam malik ya cewa yake duk wanda aka same shi yana asige mu to a je a kama shi a zane shi ya zama ɗan dawu imam malik imam malik zai zai zai faɗa ka saboda saboda kawai an bar makaru ko wani musabbi a wajen malikiya suna cewa suna ce mu'akkada ga wanda sai yaran malikiya za ka je ka samu a wani waje sun ce suna mu'akkada a wani waje sun ce wajiba saboda suna wajiba da suna mu'akkada kusan abu ɗaya ne a wajen malikiya suna magana cewa idan da za ka ɗan bari sun ɗaya ko su ko wanda da ba da ne a kama kada alhaki ba amma zama aikin ka kenan bari to akwai alhaki kuma in an kama kama za a iya zani ka kan ka san maliki kamar umar ne kamar ibnu umar ne babu babu wasu alhakarsa saboda ga wanda yake cewa wani zai zo ya ce ai asali yamu kaza kaza kaza kaza kaza to inda maliki ne zai bi da gaske to ya je ya kawo wani wanda yake cewa ya ya halta aski wannan duk mun taba wasu da cikin malamai da wasu da sun koyar da mun kara amma wallahi mun je mun duba mun ga babu hujja ba hujja kawai ba hujja shine babu hujja saboda haka yarin gemu shi da addini a wajenka kuma wanda ya aski ya zama dan daudi Allah ya kyauta Allah ta'ala ya kyauta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh